الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين من قريب أو بعيد قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق الباري وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا الباري مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين ذكر النفس واليد جميعا وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن كريب يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان قال وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان بهذا الإسناد قال لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي الحمد لله duk wannan hadisai kun karar suke ga muhallin shahid kuma duka ahlus sunna kuma kawai da ni bayani jiya manya-manyan sha'ira kamar shi abu hassan al'ashari da almajirai ne da kusa duka sun tabbatar sifar yadda wasu furiyar ƙararar take gashi na yana cikawa cewa yadda na Allah daban yake ba na wani halitta ba ne wannan kuma bayanai ki sai dai waɗanda suka ɗauki tarihi da ma'anar tawili sun riga sun shabbaha sannan sun ka'addala wannan ku lura daga ka'ida duk wanda ya juye ya yi tahrifi da sunan tawil wata sifa cikin sifofin Allah sai da ya banna sai da shabbaha sai da ya hannu sai doka asali ya kamanta hannun shi da na Allah bayan ya yi banna sai wuf waye gyara sai ya ƙara kuma wata banna sai ce ba hannu ba kuwa aka nihi ko ko kaza aka nihi baiwa to duk shine ka fara duk in ka te ka dawo duk masu tawili haqiqani tahrifi ne amma sai da sun ka kamanta Allah garan su wama qadarullah haka qadari dan da sun girmama Allah gaske girmama shi ya za kai tunani abu ra Allah ka kamanta shi da kai da abbanza alai kullama khala la ba'ila duk wanda ba Allah ba to banza ne ba komai bane rashin girmama Allah ne ga zukatan masu tawili masu tarifi shi ya kai su ga ƙara afkawa kuma ta cikin banna da haka sun haɗin bala'i bi suka haɗi sai da suka shabbaha kuma suka ɓata sun ka addala suka ce Allah bai sani ba akwai wani cikin malaman ilmul kalam yana cewa Allah bai abinda muka sani to ko Allah ya kashi kenan da ji irin wannan jura rashin kunya eh kaiwa ya kasa Allah haka haka suka yi Allah ya ce kaza ce a'a mai yiwa mu an ka ce Allah to ya za a yi to ga Allah hadi to a ce ba haka yake ba ai kaza ya kabi kuma wai yaron da shi zai kahirta wani kai da ka tabbata ce ma mujassim mujassima Allah ya ce ka ce kuma ka tsaya nan annabi sallallahu alaihi ya ce ka ce ka tsaya na ce wai kai ne mujassim wai kama Allah makani kama Allah gangan jiki kama Allah kaza da nimi na faɗi abin da Allah ya ce kai ko ka ce Allah ba gaskiya ka faɗi ba ni zan faɗa maka abin da na yi ka sani ya Allah kai kanka a an to alama amin ba haka duk waɗannan ƙarar suke kuma magabata cikin asha'ira duk suna tare da sauran ahlus sunar jama'a na tabbatar da sifar yadda daga na hadari ta yi guda bishiya na abul hasan al-ashari al-ibana fi usulul diyana ya magana sannan abin ga maqalat islamiyyin wanda ya kawo bayan ya kawo waki da ahlus sunna gaba ɗaya yace ni ma ina tare da su ƙarara duk wannan littafin ana samun su kasuwa zuwa haka أنك نميس نعم قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو أحمد عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب كتابا وجعله فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عز وجل مع البيان أن لله يدين كما أعلمنا في محكم تنزيله كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم بيديه وكما أعلمنا أنه أن له يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل عن, عن إبراهيم الهجري قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن يحيى يرفعه قال إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه قال فما يزال كذلك حتى يصبع الفجر وقال ابن يحيى فيبسط يده على عبد يسألني فأعطيه قال أبو بكر خرجت هذا الحديث بتمامه بعد حديث وأن إسنادي ضعيف جدا سيدي حديثي ني متني ني أبنن لا ينقلت لشواهده أكوي إبراهيمنا الهجري شيني ببن مسألة إيه أبو إسحاق عبدي وهو ضعيف قال عن البخاري منكر الحديث والذي سيأتي عند المصنف شانغ بزيزو نعم
نعم متني أنا الشواهد أما إسناد ضعيف جدا نعم
عند آه ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا كيفية نزول نذكره لأننا لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه wannan shi ne ƙa'idar tsayawa tun da wa kai ne in ka ce kai ma'alla gyara ka yi shishigi sau ko da Allah su fito kai ne ko manzonsa wanda shi ne mafi sanin halitta game da shi to nan za ka tsayawa babu wani ishtihadi ko wani kiyasi ko don ba ka da asalin da za ka kiyasi dama kiyasi ana yi akan asali to ba ka da shi da haka wadala sufanta kai ne haka za ka tsaya wajen manzora mai siffanta Allah haka ma na'am imma fi kitabillahi aw ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi naqli al-adl an al-adl mawsulan ilayhi la nahtaju bil marasil kajima wannan shine aqidat an yi maganganu sosai ga aiki da marasil wala bil akhbar al-wahiya mabiyan malaman hadisi ba su suna ganin mursal mai aka samu da'if wannan shi ne mafi yawa in kana malik da abu hanifa da wasu malamai ibn jarir dabari sauran suna ganin ihtijaj bil mursal amma da muna nan mursal duna mursal sahabi shi jamhurin malamai sun tahi ihtijaji da marasil sahaba wannan shi magana ga yanar cikin buhari da musulun amma ana magana ma duna sahabi nan ne sabani yake jamhurin malaman hadisi ba su kawai da hujja da shi amma wasu suna yi
wala bil akhbaril wahiya na'am da'ifa ina waya wala nahtaju aidan fi sifati ma'budina bil ara'i wal maqayis na'am
babu dhikr sunnati al khamisa tuthbitu anna li ma'budina yadan يقبل بها صدقة المؤمنين عز ربنا وجل an an takuna yaduhu kai kaidul makhluqin an takuna yaduhu kayadil makhluqin قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد يعني بن هارون عن محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طي من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا wannan shine ban tashin hankali jama'a muga kalma Allah ka ba mu ikon halaliya wala yaqbala illa tayyiba in duk duniya ka ciyar yan haramun ne zunubi ba gari mun yi karatun can kano ko wannan shi ya tashi hankali wallahi kakka ka kwaso ka kwakwaso ka kwaso ma kanka kamiya maya bala'i ka samu abu gwargwado halaliya komi karancin su to shine mai yawa amma haramun komi yawan su to banza ce Allah ka ba mu ikon musamman ƙarshen zamani irin yanzu halal tana da waya kwarai yasa su malam suka ce na abu ya baya a ce da shubha don shubha tana kusa ga halal to amma dai tsintsar haram to babu babu ba uzuri ko kaɗan la ilaha na kyauta فيجعلها فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله نعم.
حتى تصير مثل أخرى fulu ko fasilu dan fulu shine dan garman doki dan karamin doki me aka ce mishi annan da kushi fasilu ko ya zama raƙumi duka
قال حدثنا محمد قال حدثنا Amma ga يزيد isnadi بن ne da هارون if sai dai mata ne ya inganta kaina
قال حدثنا محمد يعني بن عمرو shi muhammad muhammad amr sai duna abi sai maula mahiri na muhammad amr kabi ko da yake shi bi sa'id ibn abi sa'id maula mahri abu sahabi ne wai tabi'i ne ko majhurul hal
عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليتصدق بالتمرة إذا كانت من الطيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيجعلها الله في كفه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى تعود في يده مثل الجبل قال أبو بكر هذه اللفظة يعني تعود من الجنس الذي أقول إن العود قد يقع على البدء na harko ya koma harko ana ce ya ud ya koma kama bada ya udun wa qul al arab وأقول العرب قد تقول عاد على معنى صار آه، وبيقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها kaga المتصدق sanan ga haka ba ana ya udu tunda ba dushi bane asali مم.
eh
ثم kare ya karihi نعم ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق don ba duci ba ne daga baya koma ɗan ƙarami ya a ce mai sadaka ya sarrafi ba ka yake ba sun a'ada Allah ثم أعادها الله آه ثم أعادها الله إلى حالها فصيرها كالجبل abin ولكن yake ba إيه ولكن كانت التمر مثل تمرة تحويها يد المتصدق فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل shi ne kenan sa'ara فمعنى قوله حتى تعود مثل الجبل أي تصير مثل الجبل shi ya ma'anar فافهموا سعة لسان العرب لا تخدعوا فتغالبوا فتتوهموا أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مر- بتظاهر مرتين فإن هذا القول خلاف سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلاف قول العلماء قد بينت هذه المسألة في موضعها تنمي هذا مغانا زهاري ده zihari matsalar akwai wasu malamai da ka ganin tunda an ce asalin ziharin sai an bayyana shi so biyu ba wai in yi in yi abin gaba ya bayyana wasu ka ba da misali da wanga hadisi sun ma zai koma kan maka suka shi ne kan wani hadisi suka istidali ba muhallin shi bane shine malam ka bayani na'am قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى az-zuhri آه، قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بهذا ولم يرفعه قال حدثنا محمد في عقب حديث يزيد قال وحدثنا يونس بن عبد العالى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام وهو بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب يريد من كسب طيب إلا تقبلها الله بيمينه ثم غذاها حتى كما يغذو أحدكم فلوه أو فصيله da za a ciyar da ita ma'ana kawai da kaka ciyar da ɗan حتى تكون التمرة مثل الجبل
wanda baiwa Allah قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا آه، يحيى يحيى يعني ابن لقد سعيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن وهب بابو قال حدثنا عمي قال حدثنا هشام بن سعد بمثل حديث يونس آه.
ba ku da shi kenan ya faɗi don ku na
قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب فيقع في كف الرحمن فيربيه كما يربي أحدكم فصيلة حتى أن التمرة لتعود مثل الجبل العظيم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا هشام بن سعد بمثل حديث يونس ويكو سما ما بات حواكنا eh بل لي أكربه nan take nan ƙasa ma za ta إنا لله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بكر يعني ابن مضر قال حدثنا ابن عجلان قال أخبرني أبو, حب أبو الحباب سعيد بن يسار أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وقال إلا وهو يضعها في يد الرحمن أو في كف الرحمن وقال حتى أن التمرة لتكون مثل الجبل العظيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أخي أبي, مز- أبي مزرد mazara mazara
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة تونيني دي دي من مزرد ومرثد كم مم.
يا شيء mazarad أقوي مرثد mazarajin shi mahuda marsad ya ce eh ga filma haduda marsad أها.
na abi mazarad مزرد ليه؟ ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه وإن كانت مثل تمرة فتربو له, كما فتربو له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله قال حدثنا محمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يتصدق بصدقة قال أبو يحيى بهذا يعني حديث ابن أبي مريم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفي وهي hmm ba dai إيه شهدت يوم عن سعيد بن سار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يتصدق بصدقة هو شين تو من تصدق بصدقة من كسب طيب من سبيل ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل قال حدثنا يونس بن- في في عقبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع قال وحدثنا روح عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب أبي الحباب قال ابن نافع عن أبي هريرة وقال ابن يحيى وهذا حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وقال إنما يضعها في كف الرحمن قال حدثنا محمد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب أنه سمع أبا هريرة بهذا الإسناد موقوفا بهذا الحديث كو اسنان بهذا الحديث موقوفا وقال إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن حتى أن الله لا يربي kun gani gashi idan hadisan ne ka kawo karara wanda ba wani bayani sai dai ya ta karatu yana tabbatar da sifa hannu a kaf ta yi ma gashi na'am
قال أبو بكر خرجت هذا الباب في كتاب الصدقات أول باب من أبواب صدقة التطوع قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم بن العباس قال حدثنا أبي قال سمعت عبيد الله بن عمر يحدث عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم اللقمة والتمرة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى أنها لتكون أعظم من أحد قال حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب وهو سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أن يأخذه بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل أحد وقال عتبة قلوصة أو فصيلة ولم على أضبط- على shaf مم. ولم أضبط أن عتبة مثل أحد تو.
ga ruwaya utuwa ba wannan wancan ne ya faɗa ka
قال حدثنا محمد بن رافع وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه ويأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا karshe sai ya kwaɗai ta fata sadda inda ya haka ɗin ne eh ma shi ربي ɗin ne أحدكم مهره أو فصيلة
Mm.
باب ذكر nan kaga manzon Allah ya kwadaita tunda sadaka za ka yi da bino ya koma kaudicin udu to sai annabi shi da karshe fa tasaddaqu ya umarni ga al'umma ta yi wai ta sadaka sadaka sirrin ta Allah ɗaya sanya ka duk wanda ya shiga matsala ya kama sadaka zai hita duk wata musiba wanda ka sadaka Allah na kare shi sadaka sadaka Allah ɗaya sa biyan bukata duniya da lahira da addu'a wanda kan ma da abubuwa musamman irin waɗanda lokuta yanzu jama'a lokacin da mutane suna da bukata kwarai ka rage wasu abubuwa naka kai sadaka ya yi in kana ya kashi dubu goma ka mai ko dubu bakwai dubu uku ka bayar don Allah ka taimaka za zai yi maka da kawai kai ta shagalinku kai ɗai ka abin ga su abubuwa ya kama duk mu kula yan uwa bukata suna da yawa kuma addu'a da zaka samu shi sha'anin sadaka to daban yake karanci in kai sadaka karanci goma da da zuwa dafin kasira Allah ka ba mu iko ne ba mu abin babu zikir sifati khalqillahi adama alaihi salam wal bayanu shafi أنه خلقه بيديه بيده
تونمت بيديه بيده بيدي أنه خلقه بيده لا بنعمتيه لا بنعمته وانشان يتهيه تو. على ما زعمت الجهمية المعطلة إذ قالت إن الله يقبض بنعمته من أقصك جليد كلام هذا الأرض سنتر مع الله جارع أسوك فتن غلاركي إذ قالت أي جهمية إيه، وإن إن الله الله يقبض يقبض من نعمته من جميع الأرض قبضة.
قبضة ويخلق منها بشرا أمم.
ka gani wai bi ni'matihi ba bi yadihi ba kaji wannan jura babu waɗanda suke da ƙaran hali ga Allah yana waɗannan mutane ka dibi Allah ko shugaba kan yana magana kan shi a'a ba daidai bane a'a ba haka to akwai girmama balantana Allah mahalicci kuma shi ya faɗi qawlul haqq eh in kun diba muna abin ya haɓaci duk wanda kaka zai ko shugaba yana magana ce ya ce kaza ce a ba haka ka nihi ba ga abin da ka nihi kana mai gyara kana mai istidraki muni yayi wa jama'a Kwarai.
Allah musta Allah ka tsare mu Amin.
wai da waɗanda wasu wasu ka zaton suna girmama Allah ka je inda shaidan ya shiga talbisul iblis waɗanda masu wannan musamman ahlul kalam ibn qayyim na cewa ba ai wata al'umma wani sheri ga a cikin musulunci irin ahlul kalam annabi suka yi ba kaɗan bane su jahaniyya su sauransu suka taho abin da mu'tazila su ne duk aka fama da su sun ka ɗauko ilin falsafa suka shigo da shi sun ka haɗa da nasu hankali duk an ka tayar ilmin kalam shi ne mafi musiba mafi bala'i abinda ya shahi musulunci kadiba nuniya ta ibn qayyim ya dogon magana a cikin bala'in ilmin kalam Allah ya kyauta آمين وهذه السنة السادسة في إثبات اليد للخالق الباري جل جلاله جل وعلا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد, الر- وعبد الوهاب الثقفي ثم قال لم يشهد.
حدثنا عوف عن خسامة بن زهير المازني عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الوهاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم yana يقول haɗin kowane cikin malamansa lafazinsa wasu sun ce da mai ƙalar rasulun sallam ƙarara wasu ko daga abu musa na wasu إن ce الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض Mm.
فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزم mai sauƙi da mai za'i ne والخبيث an taɓa kai da mai khabis والطيب Allah ya tsare mu da khabis
قال وهكذا ƙasa ce an kai
قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا النضر بن شميل وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم كلهم عن عوف قال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا أبو سفيان يعني الحميري سعيد بن يحيى الواسطي قال حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأبيض والأسود وبين ذلك السهل والحزن والخبيث to shi abin nan yan bid'a musamman jahaniya da inda akai hanyar su sai suka ce a'a ba wai Allah ba da muƙayi da hannunsa ba don ba sai da Allah na da hannu ba wai ni'ima Allah ce wa ni'ma al'atahi damqa ni'ma Allah daban Allah daban ni'ma wani abu ne gehe amma yadda sifa ce lazima lizzat zatihi azza wajal amma ni'ma ba ba ba abin gaba ce to kaje irin karhi hali ga manzara ma iya magana baka isa kai ma annabi gyara ba to ba ma annabi suka mi gyara Allah ma suka mi gyara shi ƙarin muni abu وهذا الحديث هذا حديث أبي هشام وحديث أبي رافع وأبي موسى مثله غير أنهما زادا الأحمر والطيب وزاد أبو موسى في آخره وبين ذلك وقال الدارمي من جميع الأرض جاء منهم السهل والحزن والخبيث والطيب والأحمر والأسود وقال أبو موسى قال حدثني قسامة بن زحير يسرها
باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله والبيان أن يد الله هي العليا كما أخبرنا الله في محكم تنزيله يد الله فوق أيديهم فخبر, فخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يد الله هي العليا أي فوق يد المعطي والمعطى جميعا قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حازم قال سألت النبي ابن حزام قال حدثنا النبي قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فألحبت فألحبت في المسألة
نناتي ya roƙai ce ya bani ya bani ya ce in ce ya bani
faƙala ya hakim ma aktar mas'alataka inna hadha al-mal hulwatun khadira wa inna ma awsaqu aydin nas ma huwa to akwai huwa nan ya kamata muna akwai ya kamata ya zo inna ma huwa awsaqun awsaqun nas aydin nas wa inna yada allahi hiya al-ulya ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل من ذلك
قال haka hannu Allah shi sama gaba dai sannan hannu mai bayawa sannan wanda aka ba
قال حدثنا بندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال وألحقت عليه فقال وما أكثر مسألتك يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة وهي مع ذلك أوساخ أيدي الناس وإن يد الله فوق يد المعطي ويد المعطي فوق يد المعطى ويد المعطى أسفل الأيدي قال أبو بكر مسلم بن جندب قد سمع من, من ابن عمر غير شيء وقال أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنه فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام don da kawai sun zamani guda shi ne wajen magana ibin amma ibn hajar ya raddi wagga magana laisa bai nawa ma talazin yana bai nawa fa'atihi ma muddatun madida aka kulta hakimin hizam ta shekara ta hamsin da hudu ala kawul wa ibn umar ya rasu shekara ta saba'in da uku kaga akwai nisa daga don ya jiya ga dan umar ba ya nuna jiya ga akimin hizam tun da shi ya rasu da jima daga ga magana ta ibn huzaima ba a sallama ba na'am to wannan sami'a min ibn umar ghayra shay yani lam yasma shay a'a sami'a gari ya ma'ana akasi ya ji abu ba guda ba tun daga shi ya aikai haka قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ابن إبراهيم بن مسلم الهجري وقال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسباط قال حدثنا إبراهيم بن مسلم الهجري قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعف, فاستعف عن السؤال ما استطعت kame daga tambaya gwargwaron iko
هذا لفظ حديث بندار وقال يوسف ومحمد بن رافع عن أبي الأحوص عن عبد الله وقال ابن wala رافع hadisin duka ya juro ala ibrahim musuna alhajari kuma ya gabata munkar hadisi haka buhari ce sai dai ya zo wasu hanyoyi da wasu ma'anoni na'am وقال ابن رافع فيد المعطي الثاني وقال يوسف ويد المعطي التي تليها وقال استعفوا عن السؤال ما استطعتم وكلهم أسند الخبر قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني أبو الزعراء وهو عمرو بن عمرو عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك nama shahid cikin kawon ga hadisin cewa salatu sai al sai manzo rama ya fara da hannu Allah wa yadullahu al-ulya shine dama ya kasa tabbatar hannu Allah shine madaukaki ga duka sannan mai bi mashi hannu wanda ya bayar sannan wanda aka kasa gaba da wanda an kaba to shahid dai yadullahu al-ulya na'am wannan asan ne wanga ruwaya قال أبو بكر أبو, الع... أبو الزعراء هذا عمرو بن عمرو بن أخي أبي الأحوص وأبو الزعراء الكبير الذي روى عن ابن مسعود اسمه عبد الله بن هاني ba shi ne nan ba ya haɗa ma don kakka gan su biyu ne za a raɗin akwai sagir akwai kabir shi wannan sagir shi ne a gabanmu shi ne ka rawato daga abil ahawas amma shi kabir yana rawato ne kai tsaye daga abdullah mas'ud haka suna ne abdullah bin hani shi kuma suna ne amru na am na'am باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل إذ اليسار من صفة المخلوقين فجل ربنا عن أن يكون له يسار مع الدليل على أن الله عز وجل على أن قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان أراد عز وجل باليدين اليدين لا النعمتين kawai da yan bid'a halu kalamka كما ادعت الجهمية المعطلة wannan shine yanzu galibi duk asharas kullun ce muku ashara mutaakhira duk gaba daya aqida jami'a suka doka suka ba aqida Abul Hasan Ash'ari wanda suka jingina kansu gare ta tare Abul Hasan Ash'ari ke bana ya dawo akan zuwa ga masa Imam Ahmad ya fada akai ya dawo tunda Abul Hasan Ash'ari yana da hali uku ga rayuwarsa farko dai mu mu'tazile ne shekara 40 yana itizal daga baya tuba ya dawo baina baina sannan ƙarshen rayuwarsa ya dawo akan ahlus sunna wal jama'a akan maso imam ahmad duk ya nassanta haka to marhaloli ne na biyu shine asha'ira mutaakhire suka rike sai suka ɗauko kuma aqidar jahamiya suka ƙara duk abin da ya yi masu raddi da mu'tazila shi abul hasan ashi daga baya sai masu jingina kan suka da haka ko shi ka dibi ba wai wanda don wani ya jingina kai ne ga wani ka buɗe ma wanda an ka jingina kai gare ana kuskure da yawa gaskiya ko yanzu ana irin wannan kuskure sai ga wasu sun ɗauki saboda wasu suna wasu abubuwa ba daidai ba kuma sun ce wai tare suke da wani malami sai ka ji an ɗauko malami ana ƙoƙarin ce mutum shi ne alhali malamin sunna ne shi wanda ya kamata mu yi adalci malamin sunna ne kuma rubutu ne da sauransu malaman suna sun mai shaidu a kai to kada mu bai wasu don sun zai sun yi guluyi sun ce abin da bai ce ba ya yi raddin ma abin mu dawo muna suka shi mabiyi wanda suka ce wai sun jini da kansu zuwa gare har mu ambace shi mu ce mu abin ganshi ba daidai ba ne ya kamata mu yi adalci ga komi shine sha'anin a sha'ira tamaman duk galibi so abin da imam haramai shi ne asalin wanda ya jiwe ya bata ash'aranci gaba ɗai ya ɗauko su gazali almajirai ne da sauran suka biyo su abin nan ne ga nan da ya zo ya zama abin nan ne ga shi mai sanusiya da sauransu duk sai suka ƙara suka rabu da asalin waccan ta mutaqaddimin daga cikinsu ya gamata mu lura gaskiya
قال حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له ربه رحمك الله يا آدم وقال له ربك ربك رحمك الله ربك يا آدم akwai rabbuka?
a ku ta yi nisa ku akwai wanda shi nisa ku ta shahawan shi ta shahawan shi na وقال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملئ منهم جلوس فقل السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي ربي ما هؤلاء taimin rahimahullah don suna gane min na albarka haka suna isbatin hannun dama da hagu sabana abin da shi nan ibn khuzaima yace haka nan yamin ba ana na albarka aka ni haka Uthaymin Allah don suka fassara dukkan hannayensa guda biyu duk masu albarka ne na Ibn Huzaima
Usaimin ɗin wani yayi tawili sa Eh to yana ɗauka larabci na ɗauka don wata ruwaya ta zo na hagu ɗin akwai ruwaya hagu ƙwarai wannan wajen kenan ikhtartu yamina rabbi eh eh masu albarka ne don hannaye guda biyu na Allah masu albarka ne kun gani gane eh shi ibn Huzama da ka gani eh eh eh eh to shine ka ji karin bayan Dr. Haidar sai tun da hannun dama ga dan Adam ai ya hai hannun hagu ko to hannayen Allah biyu duk masu albarka ne shi a wajihin magana mu ta yi za mu zo karin bayani wata shi mala gani to eh wakilta yadai rabbi yaminun ku shiga mubaraka cikin waya eh, ga magana ku jiwa muna magana usaini magana ikhtartu yamina rabbi wakilta yadai rabbi ku jiwa muna magana yaminun mubaraka a to ya karatu ya kai a akwai yara nan wani suka ku jiwa muna shan sai magana shi sanan na gaskiya wakilta yadai rabbi yaminun mubaraka thumma basataha mubarak kaji مم. فإذا فيها آدم وذريته فقال أي ربي أر- أي ربي ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه kowa ga dan shekara 50 an rubuta gaban gaban idanunka
وإذا فيهم رجل أضوأهم wanda أو من haske.
أضوئهم ko yana daga ciki shi لم ne يكتب annabi dawo له إلا أربعين سنة Mm, annabi قال dawo يا رب من هذا فقال هذا ابنك داود Mm.
ترى أربعين a'a zai wuce ga karin bayani ne وقد وقد كت- وقد كتبت له عمر amr 40 sa عمر أربعين سنة فقال يا رب زده في عمره Eh, umri o zai fi umri yayi أيوة. قال ذاك الذي كتبت له Mm.
قال فإني جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك to kai ka sani
فقال ثم أسكنه الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه يأمنني يعد لنفسه فأتاه ملك الموت yana kida shekarunsa shi adam eh ya ga sai ga malaika mutu ya zo ya gane saura faqala lahu adam qad ajilta kai sauri ana da saura ga abin da an ka bani qad kutiba li alf sana to kana zuwa ana da sauran kwanan shekara 40 qala bala ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين سنة إيه كم باشي فجحد سيشا شي سنبا هذا فجحدت ذريته شيكي نسيمو ما مكبيواك ونسي يمنتا فنسيت ذريته دا ما تبانك فيومئذ أمر بالكتاب والشهود to tun lokacin aka ce to yanzu ga littafi ga masu shaidu mala'iku su tsari tun daga adam ya haka to Allah ce to yanzu a sa littafai ga bayi kuma mala'iku kiramin katibina su tsare tun da ga uban sai
da ba haka ba kenan a lahira aka ce kai kace a ji a kyali to shi ne aka tsare tun da an ga baban ka na farko ya fara hakan a gangima tun da lokacin babu mala'ika ba a sa mai littafi ba shi yasa ya musu to yanzu gashi
to sai aka cika mai ikara kitabuka eh wanda suka yi kuwa shi ma ya wuce 40 amma daga nan an kare
hada hadithu bundar غير أنه قال رحمك الله يا آدم وقال أو من أضوئهم قال يا رب ما هذا وقال أبو موسى عمره مكتوب عنده لم يقل بين عينيه Musa cikin wannan malaman shi Ibn Huzaima na faɗa alfazun su na وقال إذ لآدم ألف سنة وقال iza idan mu gare mu تو ba iz ba تو iza la'ada alf sana ya yi ma'ana ba musa na ko iz iza la'ada alf sana
إذا لآدم ألف سنة وقال وإذا فيهم رجل أضوأهم mai haske أو من أضوئهم لم يكتب له إلا أربعين سنة قال أي رب ما هذا قال هذا ابنك داود قال يا رب زده وقال عجلت أليس كتب الله لي ألف سنة Hmm.
وقال ما فعلت na فجحد fa'altu وقال ما فعلت da aka zo فجحد yana ne alfazir ce shi bai yi ba ba kai ka ɗauki shekara 60 cikin dubu naka ba ya ce ma fazu bai yi ba ba shahada ya musu alfazir ne ka baka daban-daban وهكذا قال يحيى بن kajiya shi حكيم ma ruwa ce في هذه الأحرف كما قال أبو موسى shi ma lafazin su yi daidai Kala- hadisi ne sahihi tirmizi da ibn hibban da su roto shi na wa ala shaddu muslim ma قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال kun ji asali wanga kaga duk gaibi ne sanin wanga abu ai kaga sai ta hanyar wahayi za ka sa abin da an kai tun lokacin adar da abin da ya waru na'am حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن, عن, عن همام بن منبه amma الهم- عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه فذكر أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kaga wanga usulubi irin nafsu usulubi muslim shi ma muslim haka ya kai don nissa ce ta sananna amma mun wabbi ana abu hurera hadisi ne guda ɗari ana samun nissa da isnadi guda hadisi ɗari a buhari ya ɗiba musulun ya ɗiba amma ba su isti'abin nisab ba shi ma usulun ibn kuzaima nan haka shi usulun musulun ya bi zai faɗi irin haka ya ba ba zakara a hadis sannan sai ya faɗi wanda ya kasu amma shi usulun bukhari zai rawaito shi normal ruwa da sani wa bai nuna kamar nisali amma shi musulun yana nuna kuma haka shine usulun ibn kuzaima shi ma Lissa ce ana samun ta kasuwa yanzu kan neme ta. Eh, cikakkiyar ta kuma ga tambayar da an kai nan. Na ba shi abin da. Eh wannan, eh bari ga wannan. Eh. Ga maganar Usaimin. Ga ajiya, mm. Na'am.
a أن لله عز وجل يمين يمينا ويسارا وحديثا أن الله عز وجل أن لله عز وجل أن الله عز وجل كلتا يديه يمين وقال العلماء ينبغي أن تؤمن المؤمن بصفات الله كما شاءت لأنه ليس كمثله شيء والغريب أنني منذ مدة قرأت أو سمعت شريطا للشيخ محمد بن سالم العثيمين قال معنى الكفاية لليمين أن الكفاية للخير أجا فهل ذلك سليم أم لا؟ وكيف أول شيخ الصفات وأعلمه رحمه الله wala kawo da mala ya ce jan
وأعلمه رحمه الله من علماء السنة ومفهوم ما قاله بالنسبة لنظر الشاب
Wake a kama malar ke.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يعرضهن بيده اليمنى ثم يقول على الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يقول العظيم بإيمانه mishimali يقول على الملك أين الجبارون أين المتكبرون وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلمين عند الله على مكانة من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكفى يديه يمين الذين يعملون بحكمه وعليهم ومعروفهم ويخبر الجمع بين الحديثين بأن الكفاية يديه سبحانه وسميت كلاهما شمالا إذا باليمين وبارك وأنهما مجسمتان بصفة الكمال لا تقتضي واحدة منهما بخلاف حال المخلوقين الذين تنقص يد أحدهم عن الأخرى الشرف والقوة والكمال ومن أهل العلم kawo da shi dokta ya ambata ومن أهل العلم sabana hannun ɗan adam dama ta hagu to banda hannayen Allah duka na ومن أهل العلم من ضعف رواية الشمال وصور رواية أبي داود جدا أخرى وعلى كلا القولين فنحن نؤمن بأن لله يدين ونثبت- ونثبتهما له وإنما كلامنا هنا على معنى كلمة اليمين والتقديم وليس في هذا تأويل لنسبة اليدين جاء في فتاوى لجنة الداعية في السعودية ومذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تبديل ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا يضاف إلى الله جل وعلا شيء من صفات النقائص وقوله في الحديثين تلك يديه يمين نقل النووي عن الخطابي رحمه الله ان هذه صفه جاءت بها التوحيد جاءت بها التوحيد ونحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها وننتهي الى ان ينتهى بنا الكتاب والاخبار الصحيحه وهو مذهب اهل السنه والجماعه وقال بعض اهل العلم معنى ومن لا يديه يمين يعني الشرف والفضل وإنما سميت كلاهما شمالا كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عالم من آلام أهل السنة ويحصل بنا في هذا المقام أنه نتداول على فضيلته والجمع بين الحديثين واضح أن الله تعالى له يمين وشمال لكن الحكاية تلك اليدين يمين أي يخلق خير وبركة ولا يتوقف واحد أنه إذا كان له يد يد يد يد شمال أن يده الشمال آخرة كما هي في المخلوقين والخلق أشرف والخلق أشرفهم البشر والشرع يده الشمال آخرة عن عن يده اليمين ولهذا يريد الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله أو يأكل بشماله أو يلقي بشماله فلما كان المشي هذه صفة يد الشمال عندهم رؤي هذا الواقع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلزا يديه يمين رضاه المالك وبالتعاون بكلامه رحمه الله ينتظر أنه يثبت لله يديه على الوجه اللائق به تعالى دون تأويل وإنما كلامه في توضيح معنى النبي لماذا اتصف به اليدان وليس
akwai kifaya ya yi wannan kawar tambaya ce an kai ma wani an ka bayar amma an ka koma cikin littafin sa ga sunan ya yi bayani cikin fatawa shi yanzu an buga mujalladi 20 da wani abu da abin nan na'am to a cikin kaulin mufid ina ganin muka karanta shi don mun yi shi gaba ɗaya to cikin alkaulin mufid shi Usaim ya magana kuma a cikin tafsirin suratul zumar aya ta nawa don haka yi mutum na son ƙarin bayani sai ya ga abinda Usaim bayana in kana abin lallai saboda jam'i ne ya yi cewa kilta ta yamin to yana ne an ka ɗauki wannan to wancan da an ka ce bi shimali wa za a yi kun gane wajen maganar Usaimin sai ce to ana kilta min masu albarka ne masu alkhairi ne amma ga hakika akwai dama akwai hagu amma ba irin ta dama dan adam ba da ta hagun su tunda da dan adam in ka gani da su musul shay to wannan shine wajehin magana usaimin kuma in ka diba alqur'an fi za ka ga magana da kuma suratul tafsirin sai suratul zumar kuma da fatawarsa za ka gani karantowa ko karantowa eh yayi difai
wani to ka yarda da difa'in din eh a abin da yasa shi usaimi saboda ruwaya musulmi ta hodi Allah na da yasa to an ga ce kuma kilta da ne ai akwai cin karo jama'a jam'i ne an kai jam'i ne Mm.
kun gane maganar ba yana cewa makarar da yake so ya samu tsakanin ga hadisan biyu shine jam'i ai da wacce ce shima eh eh sha shimal na Allah ba irin na dan adam bane wanda yake naqis ne a dukkan hannayen Allah dukkan su masu albarka ne
الشمال هو بمنزلة يمينه biyan manzal zamini ga kawo abin nan da shine a an gane magana to alhamdulillah eh wa tawili bane jami'i ne yayi tunda hadisan biyu ne eh wayan kana cikin magana shi sun ce ya sara ce yadihul ukhra an ka ce sun karin jihadi to yadihul ukhra kaga dai duk dai magana ce dai na'am mutai wannan fa'ida a kiyaye ta shi an wani karatu irin nan sai a koma ƙara bincike na'am dalibai mutai malam
na'am mutai kai aka jira to qala haddathana ana sallama qala Na'am.
haddathana muhammad bin eh na'am ni kace malam eh kwarai da gaske a wannan malamai suka faɗa ba ni ni ba da wani ƙari cikin sunayen Allah babu alƙadim amma ya gudana ibn al-qayyim in ka ji ba ya dogon bayani ga ga matsala idan ya zamanto babani hikaya ga ayyukan Allah to qadimun ne fi af'alihi qadimun ne fi kaza amma kace min asma'i saboda tauqifiya ne asma'ul husna wani bai iya ma Allah suna sai shi Allah ya ma ko manzonsa to bai zo ba ga ruwaya ingantatta alqadimu wani suka fara ahlul kalami ne akwai wannan ya ce sai magana biyu shi ibn al-arabi al-maliki cikin littafin littafinsa haka ma kurdabiya na kalto shi alqadim lalle shi sun nassanta da shi ibn al-arabi da sai da kurdabi cikin litansa da suka yi akan suna Allah ce alqadima suna Allah bane amma wasu suka ce ana iya da laki amma min babu mi ba akan suna ba akan ikaya ko irin wannan amma ba ka ce alqadimu cikin sunan Allah ne shine jami'in da malamai suka yi in ka diba littafin alƙayin ya yi dogon bayani ga matsalar alfa- bada'il fawaid da diwa za ka ga bayani sosai haka ma usaimi ya kawo magana a cikin wanga asma'u mai sunan littafin ne eh kawai musula kadiba ya kawo magana amma